الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز سوداتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح الحمد لله بسم الله هي شاكي ربي عشرين ترى وأما حجب النقل أما كان حجابي kilantarwa fasalasatu a ƙasani ya rabu gida uku shi hijabun iskaɗi wannan guda ɗaya ne ba wani rabu rabu inda ya riske ka kawai ka faɗi ba za a baka gadon komai ba amma shi hajjibun naƙali baya jefar da mutum kwata-kwata a hana shi gado fasalasatu a ƙasari rabalabe guda uku ne al'awwal rabo na farko naƙalin turuwa ne min farjin daga rabo ila farjin zuwa wani rabo duna hukuma bayansa miji ne da da rabi yake nema sai aka ci ai matar tasa tana da ɗa ko jika ɗan ɗa to zai tashi daga rabi ya koma rubu rabin rabi mata ce da tana neman rubu saboda an ce mijin bayi da ɗa ko jika sai labari ya zo ai akwai ɗa ko jika ga wannan miji nata to samuwar ɗa ko jika ɗan ɗa ya tada ita daga rubu ya mai da ita sumuni kaga sumuni ai duna rubu'i duna huni rubu'i duna nisfin ko kuma uba da yana neman sulusi ko da asirci sai aka ce ai dan nasa yana da ɗa to ɗan nan ya ta da shi daga asirci ko daga sulusi ya mai da shi sulusi ita ma uwa haka in ba ɗa ba jika tana da sulusi ne samuwar ɗa ko jika ya ta da ita daga sulusi ya mai da sulusi wannan shi ne kashi na farko naƙalun min fardin ila fardin dunahu shiruwa daga wani lago zuwa ga wani lago dunahu koma bayan na farkon wa huwa muktasun dukan fati ashiya shi wannan na farkon ne keɓantuwa ne ga mutane guda biyar na faɗi guda uku daga cikin to su biyar ne ta farko ita ce al'ummu uwa yankulu hulu waladu ɗa yana cirar da ita mutlaƙan ɗan kuma kowane iri ɗa ne ko jika sannan ɗan namiji ne ko mace ne sannan jikar ‘yar ɗa namiji ce ko mace ce namiji ne ko mace ce in dai ɗa ne ya aike ka ta ta da uwa daga ne min sulusi daga sulusi ila sulusi zuwa sulusi ina fata an gane to san da yace alwaladu mutlaq yana nufin mace ko namiji sannan wa waladul ibni da dan da shine jika mutlaqan kowace iri shi ma mace ne ko namiji yana tada ita daga sulusi ta koma sulusi wal isnani da maza guda biyu fasa'idan da abin da ya hauhawa daga biyu min al-ikwati wal akhawati daga yan uwa maza da yan uwa mata mutlaƙan kowaɗanne iri ko shaƙiƙai ne ko li'abbai ne ko li'ummai ne in dai akwai su sun kai biyu zuwa sama to sun tada ita daga sulusi sun mai ita sulusi amma a kiyaye sun zama islami fasa'ida in ɗan uwa ne guda ɗaya ko ƴar uwa ƙwaya ɗaya ba sa tada uwa daga sulusinta sai sun zama islami fasa'idan amma ɗa ƙwaya ɗaya mace ko namiji zai tada uwa ya mai ita sulusi jika ɗan ɗa kwaya ɗaya ko jika ‘yar ɗa ita ɗaya tana iya tada uwa daga sulufi ta mai da ita sulufi. Amma in ba ‘ya'ya ba jikoki ‘yan uwa ne za su yi gado da uwa, to sai sun zama guda biyu fasa'idar. Sannan suke tada ita nuna sulufi ila sulufi. Mun samu mutum ɗaya ke a cikin biyar. Wanda naƙalin min fardin ila fardin dunahu yake riska. na biyu shi ne wa zauju miji yankulu hul waladu ɗa yana cirar da shi wa waladu da ɗansa shi ne jika shi ma kuma mutlaƙa irin wancan ɗan namiji ne ko mace jikan ɗan ɗa namiji ne ko mace kai ƴar ɗa tana ta da miji minan nufi daga wannan rabin ila rubu'i zuwa ga rubu'i ka gane ai mai risala kuma yake maka wannan ɗan minha da ita aka haifa au min gairiha ko da wata matar aka haifa ba ta ma san da shi ba in dai akwai shi ya ta da ita daga sudusin nan ya mai da ita sudusi shi ma uba da aka yi magana in matar da ta mutu tana da ɗa ko jika ya tada wannan mijin daga nisfi zuwa rubu shi ma mai risala ya ce wannan dan minu da shi matar da ta mutu ta aifa au min gairi ko da wani miji da ta aura suka aihu suka rabu ko ya mutu sannan ta aife shi yanzu ta mutu ta bar wannan mijin in dai tana da ɗa ko ba da shi aka haifa ba ya tada wannan mijin daga nisfi ila rubu ya mai da rubu wa zaujatu ka gane ai ita kuma mata ta aure yankuluha shi wa alwaladu wa waladu hudu ba sai ya maimaita maka shi ba sun na ana magana ƴaƴa ne suke tayarwa sun ta da uwa sun ta da miji ko sun ta da uba to gashi za su ta da mata ma wa zaujatu ita matar aure da mijinta ya mutu yankuluwa ɗa ko jika ɗan ɗa ba ɗan ƴa ba yana tada matar aure min rubu'i daga rubu ɗaya bisa hudu ila sumuni zuwa ga sumuni ɗaya bisa takwas kowanne in an tada shi to za a ba shi rabin rabonsa ne miji an tada shi daga nusufi sai aka ba shi rubu kaga rabin rabi aka ba ko uwa an tada ita daga sulusi aka ba ta sulusi kaga rabin abin da za a bata shi sulusin sai a raba shi biyu maimakon ɗaya bisa uku yanzu ɗaya bisa shida ita ma mata da ɗa ko jika ya ta da ita daga rubu to wannan rubun sai a raba shi biyu a bata ɗaya shine sulus manyan kulu zauja shi ne fa'ilin yankulu haɗin nan da aka ce wa zaujatu ka ga mata to ka ce man yankulu zauja duk wanda yake tayar da miji daga nisfi ya mai da shi sudusi a rubu to yankulu ha ka gane ai wannan man yankulu zauja shi ne fa'ili na yankulu man yankulu zauja duk wanda yake tada miji daga nisfi ya koma rubu to yankuluha yana cilar da mata mina rubu daga rubu inta ila sumun waye yankulu zauda shine alwaladu wa waladu da muka faɗa din in akwai shi ya tada mata daga sumun a rubu ya mai ta sumun wannan kenan mun yi mutum nawa uku kenan a cikin biyar wa banatul ibni ƴaƴa mata na ɗa su da jikoki mata ba amma ƴaƴan ɗa ba ƴaƴan ƴa ba yanqulu alwahidata minhunna anin nas anin nisfi والاثنتين فأكثر عن الثلثين نعم الواحدة فوقهن الواحدة فوقهن نشين فاعل وانت ينقل الواحدة نعم
ina fata an gane in kana son ka gane karatun da wuri in ka ce wa banatul ibni ya'ya mata na ɗa نعم to sai ka dawo ka ce alwahidatu ka gane ai mace guda ɗaya نعم fauka huna da take sama da su نعم wata ce sama da su ita ce ya ta tsatsu su ai ƴaƴan ɗa ne to akwai wata guda ɗaya fauka hunna tana sama da su a gadar Ba- babu namiji akwai ƴar uwar ubansu yawwa goggonsu ba ba ai babanci ne ba ko hausawa suna fada Eh, to ita wannan alwahidatu fauka hunna ya mace da take sama da jikokin nan نعم
to a yankulul wahidatan min hunna نعم tana cilar da ɗaya daga cikinsu alin nisfi daga samun nisfi نعم ka gane yayi da babu wannan yar sai yar ɗa bintul ibni ita ɗaya me za a ba ta nisfi to amma tun da akwai ya tana sama da ita ita za ta ɗauki nisfi نعم to ta cilar da waccan alwahidatan نعم min hunna daga cikin ƴaƴan da in ƙwaya ɗaya ce to wannan yar ta cilar da jikan nan guda ɗaya نعم alin nisfi daga ɗaukan nisfi نعم ta mai da ita ne fayakul na sudusa yana zuwa yawa ta mai da su sudusi نعم wani isna ta yi ni ta gane ai نعم sannan ita wannan alwahidatu fauka hunna نعم yankulu ta cilar da al'isna ta yi wannan wa'ul adafu ne na alwahidatan nan نعم in ka ce alwahidatu fauka hunna to yankulu al'isna ta yi bayan yankulu alwahidatan min hunna نعم to wa isra tayin nan na alwahid tana kilar da ya jikoki mata guda biyu fa aksara da kuma sama da biyu نعم tana kilar da su al sulusaini daga daukan sulusaini sai ka taya fa akulun na kudu sai su dauki su ka ga da kana sai ki a harbe alwahid fawqa hunnan nan نعم
idan ita ɗaya ce ya ta tsatsu نعم jika yar ɗaƙwaya ɗaya ce نعم to ta ta da ‘yar ɗan nan guda ɗaya daga nufi ta mai da ita sudusi نعم sannan idan ‘ya'ya mata na ɗan sun kai guda biyu نعم fa a kasara da sama da biyu ita alwahi da tu fauka hunna ɗin nan ta shigar da su su biyun alis sudusaini نعم daga ɗaukan sudusani fa a kusurin sudusa نعم ina ba ta an gane da in ka kaddara yanzu babu ‘yar sai jika ‘yar ɗa guda ɗaya نعم ka gaza ba ta nisifi ne نعم sannan ka sake kaddarawa babu yar sai jikoki mata guda biyu zuwa sama fa aksara ai za a ba su sul- sul- sultani ne jika in ɗaya ce a ba ta nisbi in su biyu ne fa aksara a ba su sultani to yanzu sabuwar ya fauka hunna نعم in ma ɗaya ce ka ta da ita daga nisbi ta mai da ita sudusi in ma su biyun ne suna neman sultani jikokin نعم samuwar ya guda ɗaya ta ta da su daga sultani نعم ta mai da su faɗa kuzunan sudusa ina fata an gane ta gaba ta kole su gaba ɗaya ba amma naƙalatu hunna min farbin ila farbin dunahu ta kirar da su daga wani rabo na farko shine nusufi ila farbin dunahu zuwa wani rabo kuma bayansa shine sudusi in su biyu ne ta kirar da su daga sulusani ila farbin dunahu shine sudusi wal akhawatu lil abi su kuma ‘yan uwa mata ne a bai, idan gado ya sauka ba ‘ya'ya babu jikoki, نعم kuma babu uba, ba sai ‘yan uwa ba, نعم in aka ce ba ɗa ba jika ba, ba uba, to yanzu ‘yan uwa su ne suke da fawa a gado, su ne a su bai, to idan ya zama ba ɗa ba jika babu uba, amma akwai ‘yan uwa, ‘yan uwan kuma babu namiji a cikinsu. eh sannan ‘yan uwan iri biyu ne akwai ‘yan uwa mata lil aji to yanquluhunna ila sudusil uktu shaqiqa al uktu shaqiqa ita ce fa'ilin yanquluhunna ita kuma نعم al uktu shaqiqa ‘yar uwa shaqiqiya kwaya ɗaya نعم yanquluhunna tana shigar da ‘yan uwa mata li abai نعم daga sulusani ila sudus zuwa ɗaukar sudus نعم irin yadda aka yi tsakanin ya ta tsatso da jikoki ƴaƴan ɗa to haka ake yi tsakanin ƴan uwa shakikiya نعم da ƴan uwa mata da abu ka gane yayi نعم yadda muka ce idan ya guda ɗaya ce akwai jika guda ɗaya ya za ta ɗauki nusufi نعم jika a ba ta sudusi ka gane idan kuma ƴar ɗaya ce jikokin biyu ne zuwa sama نعم yar ta ɗauki musu funta su ma waɗannan jikoki an tafi daga sulusani a ba su sulusi to aka samu yar uwa ta ƙiƙiya guda ɗaya نعم da yar uwa li'ajiya guda ɗaya نعم to yar uwa ta ƙiƙiya ta tada li'ajiya daga nusufi نعم ta mai da ita sulusi نعم domin ta ƙiƙiya ita ce tafi kusa da mamacin ita za a ba wa nusufin wacce a ba ta sulusi in ya zama yan uwa li'abbai ɗin sun zama guda biyu zuwa sama نعم to idan ƴar uwar ta ɗauki nusufin dai مم.
su za a ba wa sudusi shine tamamu sudusani شيرا.
ina fata an gane to alhamdulillah wannan ɗaya cikin uku kenan na allaka na hijabun naqali saura asali نعم allaqalu min at-ta'sibi ila al-fardi alhamdulillah kenan misala shaji doktor waka da dawa waka da shigowa da kuma lafiya ya hanya wallahi ko haka eh amma a ce da ya ga mu alhamdulillah ya hanya ya aka baro su ya fita ɗan gida ya mutanen daula da zai su ji lafiya alhamdulillah shafi ɗari hudu da ashirin da biyar samaru dani ga jalan bugu ɗari hudu da ashirin da biyar ina za mu tashi lafiya mama sannu wal kafaratu kaga kafarar rantsuwa da muka yi bayani jiya نعم
id'amu asharati masakin min al-muslimin al-ahrar ciyar da mutum goma miskinai na musulmai نعم al-ahrar kuma yantattu banda bayi نعم ba ba bawa ba a ciyar da bawa a kafara sai yantattu domin shi bawa dama cinsa wajibi ne akan mamallakinsa shari'a ba ta tsora masa ya nemi abinci ya ci ba sai dai ya aikin bauta a ciyar da shi sai ta kafara mataki uku ce نعم ciyar da miskinai goma dukkansu kuma musulmai al'aharari yantattu muddan نعم mudu ɗaya zai bari ni kullum miskinin ga kowane miskini ɗaya نعم kaga mudu goma kenan bi muddin nabi da mudun nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama wa wa ahabbu ilaina mafi soyuwa gare mu mu malikawa نعم
Allah za da alal muddi da zai ƙara a kan mudunabin nan نعم kowane mudu ɗaya ya ƙara sulusi a misalar sulusi muddin kamar misalin kashi ɗaya bisa uku na mudunabi نعم au nisfu muddin ko ya ba da rabin mudu ƙari kowane mutum ɗaya ya ba shi mudu ɗaya da rabi kaga zai zama mudu goma sha biyar kenan ko to da shi ne mafi soyuwa a gare mu amma mai zari ya ce maka da ya ce wa ahabu ilaina ya'ani nafsahu yana nufin shi ne risala yana magana da kansa ne yawwa don ba a wajen maliku mai mazhabar ya samu ba duba da a lokacin mutane sun ƙara cin abinci sun buɗe cikin saɓanin zamanin maza Allah zamanin sahabbai da suka biyo baya a lokacin abinci sau biyu ake ci safe da yamma ba a sa abincin rana ba sai daga baya suka ci da safe sai kuma daga kai yi daga bayan aka kala cin su nana aisha tana cewa yana daga cikin farkon abin da aka bare su bayan manzan Allah shine abincin rana take kuma farkon bidiyar da aka fara bayan manzon Allah shine yin sulhi kace ma ra'a rasulullahi sallama manakila qatu manzon Allah bai taba ganin filmi da ake sulhi ba ko ko su da aka ce to ya abinci ku yake a lokacin yace haka tsabar za a bushe ta sannan sai a niƙa sannan sai a yi busa ta ce abin da ya tashi ya tashi abin da ya zauna ya zauna sai in akwai tsaki ko akwai dusa aka yi aka yi aka bushe ai zai tashi shi kuma mai nauyin yana ƙasa amma a sa a turmi a turfa har a yi ƙari ba za a bai san wannan ba balatana kuma abincin rana to duba da zamani ya fara canjawa shi mai risala ya ce maka da za a ƙara wa kowane mutumi ɗaya misila tulusu muddin a wani su muddin to shi ne a habbu ilaina mafi soyuwa a gare mu yana nufin a wajensa wa zalika wannan abinci da za a ba wa miskinai goma bi kadari ma ya kunu da gwagwada abin da yake kasancewa min wata da aishihim na matsakaicin abincin rayuwarsu fi gala'in cikin lokacin tsada a rukusin ko lokacin araha ka gane rukusa rahusa Eh, ar- araha din ma fa larabci ne arraksu sai suka cire sajin din shi kawo din suka cire marɗa ya zama araha in kuma kace rahusa dama rukusa ne to fi gala'in a cikin zamanin tsadar abinci ma dai akwai matsakaici ai akwai wanda ya fi shi tsada akwai wanda bai kai shi ba to a irinsa ake ba da kafara ba wanda ya fi arha ba ba wanda ya fi tsada ba ka gane ai saboda ai ayar cewa ta yi fa'idamu a sharati masakina min ausadi ma tu'imuna ahlikum daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalan au kiswatuhum au tahriru raqaba abin da Allah ya faɗa kenan wa man akhraja muddan malam ya koma asali duk mutumin da ya fitar da mudun nabi daya ala kulli hali abu ta kona irin hali bai ƙara sulusun mudun ba bai ƙara nusufin mudun ba ajza'ahu ya isar masa dama a habbu yake maka in ka bayar yadda ake bayarwa a zamanin maza Allah a jizahu ya isar wa in ka sahu in zai tufatar da miskinai goma ne madadin ciyarwa to ka sahu da Allah ya ce auki wasu au ta hariru raqaba ka gane ai dama ka fara rantsuwa nau'i hudu ne azumi shine a ƙarshe idan a tace masakina من أوساد ما تلمون أهلكم أو شسوتهم أو تهدير رقباء ko kaga guda uku na au shitwatuhum shine na biyu au tahriru raqaba shine na uku sai aka ce fa man lam yajid wanda bai samu waɗannan guda uku ba fa siyamu safata ayyam sai yayi azumin kwana uku kaga shine amin mataki na ƙarshe yayin ka sawun idan ya zaɓi tufatar da su ne ka sawun zai tufatar da miskinai lirrajuli dukkan namiji kamisun zai ba shi jallabiya dogon riga ko bai haɗa mar da hula da wando ba ya tufatar da shi ka gane ai domin namiji yana yin sallah da riga ɗaya kuma ta inganta in ya sa riga ta rufe masa daga cibiya zuwa gwiwa shi kenan ya rufe tsire shi ka tufatar da shi in maza ne zalla guda goma kowane ka ba shi doguwar riga da za ta yi sallah shi ke walil mar'ati in kuwa akwai mace a cikin wanda zai tufatar miskiniya zai ba ta kamisun doguwar riga da ta sauka ta rufe kafa wa khimarun da kuma mayafi khimar da za ta rufe kanta in za ta yi sallah ina ba ta in mace ce in ka ba ta doguwar riga kamisun to sai ka mata da khimar sannan ka tufatar da ita kowanne ka bashi tufan da zai masa sallah mace ta sa riga ba ta rufe kai ba ka gaba za ta yi sallah kai a guda au iti ƙoran abatin mataki na uku ko kuma ya yanta kuyanga ko bawa mu'minatu mu'mina ko mu'mini namiji نعم a gane kalmar mu'mina din ba wai sai mace ba saboda raqaba ne aka yi wata ainihi aka yi wa la'aji نعم fakku raqaba نعم an raqabatu wuya ba to da larabci din sunan mace ne da shi in ba ɗaya sunan ba na jibi a za akwai rakabatu akwai jibi yi fi jibi ya hablu min masali sun wuyanta da diwani ba ya ce wa jibu rasulillahi yushbihu jumiyatan wuyan manzan Allah jibu rasulillah to shi jibi shine mai sunan maza amma raƙaba sunan mace ne to wannan mu'minatin la'ati ne na raƙabatin ba wai baiwar dole sai mace ba a iya ƴanta bawa namiji mumini a iya ƴanta baiwa mace mumina bai landa ji galib in bai samu waɗannan guda uku ba abincin da zai ciyar da mutum goma ko tufafin da zai tufatar da musulmai goma ko kuma baiwa ko bawa mumini da zai ƴanta bai samu ba wala il'aman bai samu ciyarwar ba to fal yafin talatata ayyam sai ya azumci kwanaki uku yutabi'uhunna ya jeranta su guda uku a jere fa in farraqahunna idan ya rarraba tsakanin azumin ajza'ahu ya isar masa tunda ba azumin ramadana bane ba kafarar kisa bane tunda Allah ya ce wai kawai fa siyamu talatata ayyam bai ce mutawaliyatin ba ko amma kafarar jihari da kafarar kisa ka gane ai a cewa yi shahararri mutatabi aini wasu ya mu shahararri mutatabi aini watanni biyu abin jeranta can ma- Allah ya faɗi sigar jeranta to ba a raba azumin kafara na kisa ko na jihari ko na watan ramadana wata biyu ne a jere babu yankawa kwana sittin amma ka fara rantsuwa Allah bai ce a jere ba ko fasiyamu salasati ayyam zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wa hafazu aymanakum Allah bai ce sai an jera ba amma dai an fito a jeranta su amma in ya raba tsakanin su a jiza'ahu ya isar masa walahu ya halatta ga mai yin kafarar rantsuwa an yi kafira qabla al-hirsi yayi kafarar kafin ya karya rantsuwar ya rantse da Allah ba zai ƙara zuwa gidan wane ba kuma sai ya ga zuwa gidan wanan nan ya- ya ya fi masa alheri ko kofa ya zama dole sai ya je saboda zumunci ko saboda haƙƙi na iyaye watakila iyayensa ne ko wani abu makamancin haka to ya halatta tun kafin ya je gidan ya yi kafararsa ko ta ciyarwan ko ta tufatarwan ko ta yanta baiwar ko ta azumi uku au ba da ko kuma bayan ya kai rantsuwar ya je gidan da yake ba zai je ba kuma daga baya zai kafara duka yayi wa ba da hinsi amma bayan ya kai rantsuwar a habbu ila da shi da mafi soyuwa a gare mu ya bari in ya kare rantsuwar ba shi ne ya yi laifi ba da ba kafara ba zunubi take gogewa ba eh to wannan shi ne mafi soyuwa amma da wata ababin halarci in ya yi kafara kafin ya kare rantsuwar ya yi amma bayan ya kare hadin ya yi saboda me kafara da ma ai kafaratu zunubi ne tana kankale zunubin da ka aikata to yanzu ba ka je ka kare rantsuwar ba balantana ka yi zunubi kaga in ba ta dan alaka ba shine shine wai Allah na tuba zai zan yi sako Ai, zai yi, wai wai zai yi ba wai Allah na tuba zan yi sako kuma sabon nasa fa kal kalmar sai ta shirka ko kafin to in ka ai abin da zai faɗa ba bai kyau bane in ka ja faɗi wannan to da an saba wannan da ya bi a fara yin saban sannan a tuba to alhamdulillah mun gaba ka fara rantsuwa saura annuzur ko annazuri sai ne hashiyatul adawi kayak ma ka ji domin kafarka ka gyara gabanka ina za mu tashi tafi na to ina za mu tafi ɗari da hamsin da bakwai tafi na ɗari da hamsin da bakwai har shekul adawi wa inna ma ne a farko ne ko a tsakiya daga sama to wa inna ma qayyada tsura bi qawlihi a malam mai risala ya dabaibaye wannan tsarki bi qawli da fadin sa in wajaba alaihi tsuhur idan wanka ya wajaba a gare shi da yace maka wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana gana da ubangijinsa fa alaihi bil wudu'i ya ko ya zama wajibi a kansa ya yi alwala kafin ya tunkari ganawa da Ubangiji, auki tsuri sai ce ko kuma ya yi wanka, sai ya dabai da ya yi wankan da cewa in waje ba alaihi tsuhur, in har wankan ya waje ba a gare, shi. ai algusul shi ne a tsuhuru a nan. Bi ahadi mujibati da ɗayan abubuwan da suke wajibta wankan, almutaqaddima wanda suka gabata su ne guda uku. Janaba, ko yankewar jinin diki ko yankewar jinin haila su ne abubuwan guda uku da suke wajibta wanka mai alari ya gaya maka ya fasulun ya jibul kusulu min salasati ashiya ko to su ne mujibatul gusul idan ɗayansu ya faru to ba za a tinkari ganawa da Allah ba sai an yi wanka saboda tsarkake wannan kabasi لأن الاستئداد بالكفر domin yin tattali na ganawa da Allah da yin wanka la ya kunu baya kasancewa illa iza wajaba sai in wankan ya wajaba ba a ce duk sallah in ta zo sai ka yi wanka sannan ka yi sallah ba sai in wankan ya wajaba wal istidadu bil wudu'i amma tanadi da tattalin gana da ubangiji ta yin alwala kad ya kunu yakan kasance da jerin wujudin ba tare da wajibcin yin alwalar ba kana da alwalar ma izu domin yustahabu ana son tajdiduhu sabunta alwala da kulli salati farjin da dukkan sallar farilla ba da an salla biyu bayan yayi sallah da wannan alwalar ka gane yayi alwalar ka sai kai don sallar farilla kuma ka sallaci farillar sai kuma wata farillar ta zo kana da wutar alwalar to ana a babu mustahabbi an so ka jaddada alwala domin sallar farilla ta biyu ka ai ka ga nan bata wajaba ba in ka sallaci sallah ta biyu da alwalar ka ta baya sallar ka ta inganta amma an so ka jaddada alwalar domin yin sallah ta biyu wala yustahabu al-ghusl amma ba a san jaddada wankan janaba ko wankan jiki ko haila li kulli salatin ga kowace sallah bal rubbama kana bid'atu zai yi ma ya zama bid'a domin akwai masakka ka ce duk sallah sai ka mata wanka eh duk sallah sai ka yi wanka to zai iya zama bid'a ya kawo maka rubbama ‘yan boko suka ce maybe ko zai iya zama bid'a saboda in kada wani akai wani zai iya koyi da kai ya yi zakan cewa ai ba a yin sallah sai an yi wanka amma ita alwala an so jaddada ta ga kowace sallah shi yasa mala ya dabai da ya maka da cewa in waje ba alaihi kuhu wa yakunu zalika al-wudu wal ghusl kuma wannan alwalar da za ka yi da wanka in ya wajaba wa ya kuni yana kasancewa bima'in ɗahirin da ruwa ne mai tsarki ba ba kowane irin ruwa ake alwala ko wankan da nama da shi gairi mashubin wanda bai cuɗanya da komai ba ai gairi makaludin shi ne gairi mashubin wanda bai cuɗanya bi najasatin da najasa ba dan ya rad ahada awsafihi salasati wanda ta jirkita ɗayan sifofinsa guda uku shine launuhu wa da'amuhu wa rihuhu ya zama najasar bata jirkita ruwan nan ta canza siffarsa guda uku ba wala yi ma ƙarta gayyar launu haka nan ba a yin alwala ko wanka da abin da launinsa ya tagayyar ya jirkita ya'ani da yake launuhu kadai ai au da'amuhu ko ɗanɗanan aurihu ko ƙanshinsa ya faɗi sifa ɗaya ne launihu don shi ne alama ta farko na jirkitan ruwa tun a yi da ake fara dubawa in ba a ga alamar launi ba sannan a je ga ɗanɗanawa ko hishinawa ko to sai ya kawo launuhu amma yana nufin auna abu aurihu idan bai jirkita ba da sha'in da wani abu kalaɗahu da ya cuɗanye shi min sha'in na jisin da da ya cuɗanye shi da wani abu mai najasa au ɗahirin ko wani abu mai tsarki tikirarun wannan maimaita zance ne a bayan ba ya ce maka gaira mashudin bi najasatin ba ai magana ta ƙare nan kuma yake min shay'in najisin aw dahirin ya maimaita da hasadin mafhumi da gwagwada abin da ake fahimta ne wa karrarahu ya maimaita shay'in najisin liyara taba alai domin ya jeranta maganarsa a kai na ƙaunin faɗinsa da yake illa ma gayar launahul ardu naka babu ma illa ne kai ma babu ma to amma a asalin nuskar risala akwai ma illa face ma abin da al'arabu ƙasa ce gayyar launin ta jirkita launinsa allati huwa wanda shi wannan ruwan biya yake tare da ita aibil arabu yake tare da ƙasar hala ittisali halin saduwarsa biya da wannan ƙasar wa mulazamatu da kuma dawwamar salaha tare da wannan ƙasar ba kwaɓa su aka yi ba da ƙasar ruwan yana tare da ita mazaunin su ɗaya da aka ɗebo ruwan sai ya yi launin ƙasar in jar ƙasa ce ya yi ja in farar ƙasa ce ya yi fari kamar an sa madara idan kanwa ce ya yi ɗanɗanon kanwa amma fa huwa jiha yana tare da ita ba ɗebo ruwa aka yi aka ɗebo ƙasar aka haɗa su ba. ina fata an gane shi yasa mai askari yake au bil mujawara ko ko ruwan ya jirkita da ƙasar ne a dalilin makotaka makotaka shine zama guri ɗaya ne ya haɗa shi da launin ƙasar ko kuma a ɗanɗanansa ya canja saboda tabki ne da bishiyar maina a ciki ita kuma yana ɗaci ne da ita sai wata tana cikin ruwa aka ɗebo ruwan sai a ji yana ɗaci na maina to ba zai hana a yi alwala ko wanka ko tsarki ba saboda ya jirkita ne da abin da yake huwa biha yana tare da ita ba hana su aka yi ba amma sai ka ɗebo ita maina ka tsoma shi a ruwa ya yi ɗaci wannan ba za a yi sallah da shi. ina fata an gane shi ne ma'anar allafi huwa biha wanda ƙasar shi ruwan biha yana tare da ita yin sabakati sai ka maka nau'o'in ƙasa kamar kanwa da fatihil muhimmala da fatahar sinun ɗin da kha'ul wanda ba sinun kai wanda ba a masa ‘ya'ya muhimmala ba shabaka ba sabaka wal muwahada da mai ɗaya ita ce ba ثم المؤجمة سنن wanda ake masa dugo shi da kha'u dukkan su fata ake mutu sabaqatu ba sabqatu ba bi fatil muhmala wal muwahhada thumma al mu'jama shine kha'un al mu'jama wa hiya in baka san sabaka ba arabun kasa ce zatu milhin ma'abociyar gishiri mangul ba kanwa ba ce wa rashin da kuma ɗaure baki mulazimi wanda yake lazamta duk sanda ka sa ta a baki sai ka ji wannan gishiri gishiri da kanwa kanwa asali shine sabaka kanwa kawai to idan ruwa ya kukkugo a kwalin kanwa dole an ka ɗanɗana za a jira ɗanɗanan kanwa to wannan ba zai hana aikin ibada ba auha mu'atin ko bakar ƙasa ta ɓoke nan bi fatil muhmala ana rubuta ham'a ko da fatahar haƙalami malaɗa muhmala wasu kunun mimi da ɗaure mimun nan kaga ya ce maka hama'a ko to a wannan ibara ya zuwa maka wancan wasalin kuskure ne ham'a domin ya ce wasu kunun mimi da sukunin mimun na ham'atu ba'daha bayan mimun din hamzatu sai alhamza ta sama alif bakin nan wahiya in baka san alhamatu ba tsinun tabo ne aswad baki نعم muntirin mai mai yin wari Eh, idan ruwan tafki ya kare kaso ruwan tafki yana da kwashe-kwashe wani ma an jefa mushi wani an jefa shara wani an yi kashi a ciki in ya kafe wannan taban ai yana yin wari to kafin ya kabe din ruwan ya jirkita sai ya cuɗanya da launin taban ya yi baƙi to shi ba ba zai hana shi aikin ibada ba wannan hawa ma da makamancin waɗannan nau'i na ƙasa guda biyu da ya kama sai ce nau'in makamantar da kalmilhi kamar gishiri a teku ke na ruwan teku yana zalɗi irin na gishiri wal kibriti da farar wuta akwai kibritul ahmar akwai kibritul abiyar mimma ya kunu ƙararan lauwan da yake zamantowa mazauni ne lahu ga ruwan inda taɓan yake ko inda gishirin yake ko inda kanwa ko farar wuta yake to wannan ba zai hana aiki ibada ba kalau qara alaihi shay'un mimma huwa qararun lahu da wani abu zai bujulo wa ruwa daga ci abin da mazaunin sa ne fagayyarahu sai girkita shi ka gane ai ruwan yana da irin abun a ciki kuma sai a kawo wani wanda ba a ruwan yake ba aka jefa wa ruwan eh yawwa sai wanda aka zuba yanzu ya girkita ruwan ba wanda suke tare da shi a ƙasa ya girkita shi ba ina fata an gane ka ilqa'irihim kamar jefa kamar jefawar iska نعم iska mai kaɗawa ba ta ɗebo ƙura ba sai ta ɗebo ƙura ta jefa a ruwan ƙasa ce amma dama akwai irinta a cikin ruwan to lan ya zur wannan baya cutarwa ittifaqan ga gamuwar malum ba abin da yake cikin ƙasar ne ya jirkita shi ba نعم wata ƙasa ce daban amma akwai irinta iska ta ɗebo ta zuba kuma sai ya jirkita ruwan lan ya zur wannan ba zai cutar ba ittifaqan ga gamuwar maluma babu saɓani نعم
wa turabu kaga turbaya نعم walimilhul matsuruhu da gishirin da aka jefa fihi a cikin ruwa نعم ko da na tafci ne نعم kasudan da gangan da- da nufi نعم
la ya zuru baya cutarwa amma alal mashahuri a bisa kauli mashahuri akwai kaulin da yake yana cutarwa نعم kasa ce haka mai tsarki ba mai najasa ba نعم aka debo aka zuba a cikin ruwa نعم sai kuma ruwan ya yi launin kasar
نعم ko kuma gishiri نعم gishiri ba- na asali da ake ɗebowa a ma'adani ba wannan na kamfani da kemikal da waye ba نعم eh yawwa نعم sai aka zo aka zuba a ruwa ba an ka ta bai zai ɗanɗanon gishiri ba to a kauli mashhuri aka ce la yaduru baya cutarwa نعم amma akwai kaulin da bai shahara ba yana cewa baya aikin baya tunda dai da gangan aka zuba kasdan نعم
mu je to alhamdulillah sai wa ma'u samai yawwa a tura ta wurin daga sama Eh, yawwa to a ina ne a ƙarshe kenan yawwa to ta biyar yawwa illa ma gayyara su kashi nan da manyan rubutu ba na san kalmar akwai ma a cikin a- a- a cikin matan eh daidai ne a kan shi gurbin sa ne wanne to wanne ne a sama ko ƙasa na ka'un din ko li a li shay'in ne to shi a sama yayi shi ma shi sa ne li shay'in idan ya fata a shaida ce la shay'in ya zama lamun ƙasa ne ke nan zai zama la wallahi shay'un wani abu amma sai da ya kifira lamun jarri ne askar dari uku da nawa da ina za mu tashi da sittin da takwas wal mazhabu kauli na mazhabar malikiya dai anna shibha al-amri haqiqa makamancin ganganci ba irin hukuncin sabatacce ne wakila bi sihati amma a wani kauli an yi magana da ingancinsa fa yajibu bihi in har an karɓi kaulin da yake yana da inganci a mazhaba to fa yajibu jiya yana wajaba bihi da kaulin da aka ce akwai shugul amdi mugallazatun jiya za ta zama abar kaurarawa salasuna hiqqatun za a bada hiqqa guda talatin salasuna hiqqa wa talatuna jaza'a da jaza'a talatin biyun ƙarshe na nau'o'i guda hudu na murabba'a a ina mukammasa kai su ne hika da jaza'a ba mai shekara hurhudu hika da mai shekara biyar biyar jaza'a ko za a kaurara irin su za a kawo guda talatin talatin ka gasa cinkin sannan wa arba'una khalifa da masu ciki guda hudu zirfala ya gaya maka allati fi buduniha auladuha ita al-khalifa mai mayewa wai yanzu za ta yi ko ta mutu ta bar halifa ita ita ita ita khalifa kenan ko an sai ita ta bar gulbi ko an soke ta in ta aihu ta bar gulbi shine maka ta'abirin ta arsala allati fi buduniha auladuha masu ciki guda 40 ga waɗancan manya masu shekara hudu guda talatin da masu shekara biyar guda talatin wannan shibhul amdi kenan da kuma kisan gangancin duk iri ɗaya ne falkadau amma ka ga diyar kisa na kuskure nauyinsa alal aqila yana kan dangi dangin wanda ya kisa inda kuskure ya kashe to ba shi kadai zai biya ba aqilansa su ne danginsa wa humul asabatu kada su ne asubai dangin uba fa'in lam yakun idan bai da asubai fal mawali to iyayen gijinsa da suka yanta shi maulolinsa ka gane fa'in lam ta'lamu abahu fa ikwanukum fi dini wa mawalikum to waɗannan mawali din su ne za su zo ko mawalin ko mawalin asfal ko mawalin a'ala su ne za su zo su biya fa'in lam yakun idan bai da mawali fa baitul mali sai a biya masa a baitul mali wannan inda kuskure an tabbatar da kuskure ne sifin sa ba zai ciwo ba wa yaqilu al zimmi wanda yake biyan diya ga arna alkawari ko musulmi yana biyan diyar zimmi zai biya min ahali diwanihi ma abotan diwaninsa to na diwani shine fa'ilin ya aqilu ina fata an gane min ahli diwanihi ma'abota diwaninsa diwani shine littafin da ake rubuta sunan ahli zimmati idan sun kawo jizya ta shekara za a rubuta diwani dama manasa littafi aka ce dawwana kitabar ko ya rubuta littafi to wannan ahli diwani inda yake biyan jizya su ne za su je a cikin jizyar da ake biya su zo su biya ya akilu su biya biya ala zuni ga arna alkawari wanda ya yi kisa da kuskure wata kusabu ana raba wannan diyar ga su dangin mamacin da hasabin ijtihadi da gwargwadon kokarin shi hakimi ko sarkin gari ko imam na musulmi ala qadri ahwalihim abu ta gwargwadon halayensu hali da ka sani na hausa ai wannan mai hali ne ba alhum mai kudi ba ai wannan yana da hali ana nufin yana da arziki to ma'anar hali a nan ya yi daidai da ma'anar hausa abu sagwargwadon halayen wanda yake da kalamin hali a karɓa daidai gwargwadon halinsa wanda yake da matsakaicin hali a karɓa daidai matsakaicin halin sau ne yake da babban hali a karɓa daidai girman halin sa نعم da haka za a tattara diyar a dangin sa a subai نعم a zo a biya wala yukhadhu ganiyu amma ba a kama mawadaci نعم bi fakirin saboda talaka bai kawo ba ko ko talaka bai ne نعم a cikin dangin a ce kai za ka biya naka ka biya na ɗanka da bayi da kuɗi ko ka biya naka ka biya na babanka fakiri نعم ko ka biya na- naka ka biya na wanka ko ƙaninka fakiri a kowa a dole masa abin da zai iya wanda bayi da shi a tsallake a samu wanda za su yi a cikin dangi a kalba a biya waljani a nan mutumin da ya yi wannan laifin نعم jinaya مم.
wanda ya yi kisan shine aljani ka gairi kamar wani sa ne shi ba za a duba halinsa a ce ya kawo kaza in yana da kuɗi da yawa ya kawo da yawa yadda masu kuɗi suka bayar in matsakaicin hali ne ya kawo gwargwadon abin da matsakaita suka bayar in ƙaramin hali ne da shi ya kawo gwargwadon masu ƙananan hali wa alaihi ita ƙuraƙabatin mumina نعم bayan ya biya biya fa kuma wajibi ne ya yanta baiwa ko bawa muminati mumina ko mumini kama ta kaddama kamar yadda ya gabata a baya cikin kafarorin da muka wuce da zama salimatu min al-uyudi baiwa ta kubuta daga dukkan wani aibi kuma musulma tunda an ce mumina shine kamata kaddama نعم
wancan biyan biya haƙƙi ne na au- na alwalan jini نعم ita kuma kafara haƙƙin ubangiji wancan baya ɗauke wannan wannan baya ɗauke wannan kowanne wajibi ne idan alwalan mamaci ba su yafe ma biyan biya ba to za ka biya kuma ka zo ka yi kafara in ka biya bai sauke maka kafara ba in sun yaje maka kuma ba su yaje maka kafara ba in kai kafara kuma bai sauke maka diya ba in ba su yaje ba masu haƙoƙin ne daban-daban bayan da jin idan bai samu baiwa munina da zai yanta ba ba su yamu tare ne mutatabi aini zai azumci watanni biyu mutatabi aini abin jerantawa kwana su ina ba ta an gana a nan kafarar shi su Allah bai ambaci ciyarwa ba kafarar rantsuwa da muka karanta da za a risala da kafarar jihari da ta zo a cikin suratul mujadala ita ce kada aka ce fa id'amu sittina miskina dan kuma fa id'amu asharati masakina mun karanta da su ko amma a kafarar kisa kwata kwata Allah bai kawo badalin kafarorin nan da ciyarwa ba cewa yayi wa man qatala mu'mina kada'an fa tahriru da qabatun mu'mina amma lam yajid fa samu shahar min mutakaji ayni tawbatan min Allah bai kara ta fa mallan yajid fa ila'u sittina miskina ba saboda haka kafarar kisa nau'i biyu ne ko dai yan tabaiwa mumina in bai samu ba fa ya mu tare ne in muka tabi a dole ne sannan ta wata haddadat kafarar nan tana kidayuwa da ta'addudul qatla da kidayuwan matattu in mutum ɗaya ka kashe azumi sirrin kafara ɗaya in mutum biyu ka kashe azumi ɗari da ashirin kafarar mutum biyu idan mutum uku ka kashe azumi ɗari da tamanin ka fara mutum uku adadin matattu da ka kashe da kurkure adadin kafarar da za ka biya kuma kowa za ka biya diyarsa wala ida ama fiya kaji zantan babu ce da miskinai biya a cikin kafarar kisa wala ta hannunun aƙilatu amdan al'aƙilatu dangin mai laifi ba sa ɗaukar amdan kisan ganganci inda gangan ya kashe kuma aka samu a cikin alwalan jinin wani ya masa afuwa ba za a kashe shi ba zai biya biya to da kudinsa zai biya eh duk kadararsa a je a sayar a je a biya biya in akwai saura a bi su ba shi eh tun daga gangan ya kashe ya je ya biya kayansa shi kadai wala abdal haka nan ba sa ɗaukar diyar kisan da aka yi wa bawa ko da da kuskure ne ka kashe bawan wani to dama ai ba diyarsa ake biya ba kudin bawan ake biya kamar ka kashe ragon wani ne. ko ka kashe jakin wani ba kullum ba za a yi tafiya ba nan amda ka ga yace maka bai kai la tamilu aqilatu hurran wala abdan ba saboda me shi yantacce ai ba kimar sa cinikin sa ake a kasuwa a sayar ba diyar ransa ake biya shi kuma ba wa kimar sa ake biya shi yasa sai maka wala abdan tunda shi bawa ba diya ake biya ba raƙumi ɗari ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu da muka karanta jiya ba shi ba haka ake biyan sa ba in ka kashe bawan wani ko da kuskure ne ko da gangan ba za a kashe ka wajen ka kashe bawa sai dai za ka biya kuɗin sa ne to dangi ko da kuskure ka kashe bawan ba za su ɗau nauyin biyan wannan bawan ba din da ba diya ba ce mai tsada kimar sa ne za a yi kuɗin sa nawa ne a kasuwa kaza ne ka biya kuɗin bawan shi kenan a wannan kuma za ka yi rai ba man katala mu'minan kada'an nan ba maganar yanci nan muna maganar diya ne ba diya ake biya ba kima ake biya amma maganar kafara kamar rai ne kuma mumini wa man qatala mu'minan kala an Allah yake bai sai yantacce mumini ko bawa mumini ba dole za a yi azumi na kafara tunda rai ne musulmi wala itirafan wala kurshi da kisan da ya yi a rufa ne ba a gano wanda ya kisan ba sai kuma zo ce ai ni ne na kashe wani to kai ka kashe wani eh to kai za ka biya biya duk da haka da bakin cewa ka yi kisa dangi ba za su ɗauka ba wala katila nafsi wala makashin kansa dangi a subai ba za su biya jiya da wanda ya kashe kansa ba ya zubar da jininsa a banza aka ce babu ita kuma ka sabar waza ba ba sai akwai ba ake bayarwa an ce babu muna maganar korewa ne wala ta hanyar duk wani abin da makabata alƙilatu dangi a bai ba sa ɗaukan wannan nauyin amdan wala abdan wala israfan wala qatila nafsi eh dan kar mutum ya ga yanzu ya tsufa ga 'ya'yansa talakawa zai mutu ya basu da talauce to bari ya kashe kansa don su faɗi su biya biya a ba ƴaƴansa to shari'a ta gano ka ba za a ba su komai ba ka san biyar ai ana raba gadon ta ne kamar da ake raba gadon dukiyar da mamaci ya bari to ba za a biya komai ba ka zubar da jininka a banza wala duna sulusi ko wala launin da bai kai sulusin biya ba duk a cikin malul jani kudin wanda ya yi launin ake ɗauka a biya jiya bai kai diyar rai ba bai kai sulusun diya irin su mamuma da munakira da mudiha ba launi ne da ake biya raƙumi biyar kamar haƙoli ɗaya ko raƙumi goma kamar almula in ya kai nan raƙumi goma sha biyar shi ma bai kai sulusun diya ba raƙumi talatin da uku da sulusun raƙuni tun da raƙuni ɗari ne talatin da uku da sulusi ba shi ne sai bisa uku na ɗari ba yawwa to duk launin da bai kai sulusin diya ba ba za dangi ba za su ɗau nauyin biyan wannan diya launin ba amma ya kai sulusi zuwa cikakkiyar diya to dangi su za su haɗu su biya ma wadiyatu zirni diyar arna alkawari da aka yi magana can ahalu diwani su ne ya aƙilu ko to nisbu diyatul musulmi rabin diyar musulmi ne idan musulmi aka kashe ana biyan diya talaƙumi ɗari to shi ahalu zimmati da aka kashe za a ba da laƙumi hamsin ne rabin diyar musulmi in ana ba da dinare dubu to shi za a biya dinare ɗari biyar ne in ana biyan dirhami dubu goma sha biyu to shi za a biya dirhami dubu shida shi ne nufu diyatin mutum wal majusi shi kuma majus wanda babu littafi a hannunsa ba ƙur'ani ba a taura ba linjila ahalin zimmati dama yahudu ko nasara da yake da littafi yana zuwa coci wannan majus yana bautar gunki ne ko yana bautar shanu ko yana bautar buzuzu ko yana bautar rana ko yana bautar ruwa ko ba da addinin ma shi bai da wani abun bauta ba pagan ne to idan musulmi ya kashe shi a ƙasar musulmi alhali kuma ana zama sulhu da shi ba harbiyu bane da ake yaki da su za a biya diyar samanu ne ake dirhami dirhami ɗari takwas katal banza ya tafi a banza wancan fa musulmi in musulmi ne mun ga maka dirhami dubu goma sha biyu dirhamin azurfa to shi wannan ba ma dubu shidan ba rabin na musulmi ba ma dubu ɗaya ba ɗari takwas samanu ne ake dirham wa unsa kulli sirri wannan fa namijinsu ne sannan macen kowane sinfi na ahli zimmati da majusi in an kace macen ɗayansu binifis zakari da rabin namijinsu ne da ahli zimmati sai aka kashe mace to za a ba ta rubu'in diyar musulmi kenan shi ne rabin diyar namijinsu daga raƙumi hamsin rabi muka ce to in za a kawo rabin namijinsu shi ne ashirin da biyu ko in dirhami dubu ne na musulmi nasu namijinsu ɗari biyar to ita za a ba da ɗari biyu da hamsin na dinari ce me masu biyan dirhamin azurfa dubu goma sha biyu a jiyar musulmi a jiyar ahli zimmati namiji dubu shida to mata ahli zimmati za a ba da dubu uku ce shi ma wata mai dirhami ɗari takwas in matar za aka kashe za a ba da dirhami ɗari hudu ke wafin raƙiƙi a jikin bayi da aka kashe ƙimatu za a biya ƙimar bawa ne kamar da muka faɗa ɗan malam su jawi ya hurri matuƙar ƙimar bawan nan ba ta ƙetare diyar ‘yantacce ba kaji ba bawa ne ƙimarsa a kasuwa in za a sai da shi ya kai raƙumi ɗari da ashirin kuma diyar ‘yantacce raƙumi ɗari ne to sai a tsaya iya ji bawa ya yi daraja kenan wannan wannan irin bawa ne ana samu tun da kan shari'a ta kawo ana biyar kimar sa ne matukar kimar lam tujawiz biyatal hudu bata ketare biyar yantacce ba to akwai bayanin to fa yaqifu alaiha zai tsaya iya biyar yantacce ne tun da dai kimar sa ta wuce biyar wa jinayatu sabi raunin da yaro ya yi wa wani yaro da ya faɗa gaba ko kisan da yaro ya duk jinaya ne wal majnuni da rauni ko kisan da mahaukaci ya yi kalkalai kamar kuskure ne a wajen balagaje mai hankali ba za a kashe su ba kenan ba a kashe wanda ya kisan kuskure ana kashe wanda ya kisan ganganci ne yaron da bai balaga ba in ya kashe mutum da gangan ba za a kashe shi ba sai dai a biya biya mahaukaci ko balagagge ne in ya kashe mutum da gangan ba na ce da gangan ba in ya kashe da hauka ba za a kashe shi ba don ba da hankali kalkalai kamar ya kashe mutum ne da kuskure sai a biya biyar kuskure alhamdulillah sai ne karatun jiya oh mu ba hama abin rufewa cikin da aka kasa ganewa abin misali shafi na nawa shafi na sha takwas ko iya baka zo bane yawwa na ga littafin ya tafi kasa aqrabul masaliki shafi na sha takwas oh haka ne ina za mu tashi wane to wal qunutu daga cikin mustahabban sallah akwai yin al qunutu akwai al qunutu alƙunutun nan kuma da ayi lafazin da kowane irin lafazi alƙunutu ai iri iri ce ko akwai da za ka ci su su dai suna yi a wutiri na sallar tarawihi za ka ji lafazin da yana sabawa da alƙunutu ta malikiya tun da dama a babi na mustahabi ne ka yi ta da kowane irin lafazi mustahabi ne da su a sallar asuba wa israruhu sannan asirta alkunutu shi ma mustahabbi ne a malikiya نعم wa qabla ruku'i kuma ya kasance kafin ayi ruku'u insha Allah dai da gida Ka- kafin ruku'u amma ne alar ya kai maka wai zuzu ba da ruku in ka manta ba ka yi ba kafin ruku'u sai da kai ruku'u ka tuna a raka'ar karshe to idan ka dago ya halitta ka yi shi kafin ka tafi sujjada نعم wa lafazu lafazin alkunutu ko نعم wa huwa shine to ba wa lafazu huwa bane a'a wa lafazuhu huwa ko wa lafazuhu wa huwa to ya dawo da magana wa lafazuhu da lafazin alqunutu shi ma misali sannan kuma wa huwa shine Allahumma nasta'inuka ka kawo wannan lafazin bayan da ya ce maka bi ayi lafazin to amma ka kawo wannan lafazin da malikiya ta kawo shi ma kuma mustahabbi ne shi ne ma'anar wa lafazuhu da maimaita wannan wawudin amma da ta mai wa lafazuhu huwa to wanta wa lafazuhu ya zama mubtada huwa ya zama kabarul mubtada amma cewa wa lafazuhu kadai to yayi adafi ne akan wani diba an so kamar wannan ka ce wani diba an so lafazuhu lafazin al- alqunutun da yazo a malikiya wa huwa shine lafazin wanda aka so din shine Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ila akhirih ko kai naka ya kawo ta har karshe yawa ya san duk ka karanta su a baya ba su dai ba ba su biyu ba wa du'a'un da yin addu'a qabla salami gabanin sallama a tahiyar karshe bayan ka gama tahiyya ka gama salatin ibrahimiyya to kafin sallama ka kawo addu'a mustahabbi ne wa israru da kuma asirta addu'a yanda kai tahiyya da salati a asirce ita ma addu'a ta zo a asirce mustahabbi ne yace kanta shahudi kamar tahiyya ita ma an so asirta ta ne ba a son kai tahiyya a bayyane نعم wa ta'amimuhu da kuma ganewan addu'ar da dukkan musulmi kar ka kawo addu'a da lamirin mufdadi wato lamirin mufdadi da kake jingina wa kanka نعم ka kamar Allahumma aghfirli wa liwalidayya نعم A'a, Allahumma ighfir lana wa liwalidina نعم shine ta'amini ka game lafazin addu'ar ga dukkan musulmi ko da kuma kai kadai kake sallah نعم
M- ballatana idan kai liban ne kaga kana tare da tarago da kake ja karka ware kanka kai addu'a ba tare da ka hada da su ba wa minhu dokaji yana daga cikin addu'ar da ake so bayan tahiyya Allahumma ighfir lana wa liwalidina bi ta Allahumma ighfirli wa liwalidayya ba نعم wani ayimmatina Allah ka yi gafara ga jagororinmu na addini نعم.
al'ayimma jami'a na al'imam نعم bayan ka ce Allahumma ijifir lana ka yi gafara gare mu wani walidina ka yi gafara ga iyayenmu wani ayimmatina ka yi gafara ga jagororinmu na addini نعم wani man sabaqana bil imani ka yi gafara ga duk wanda ya rigaye mu yin imani نعم magfiratan gafara azman yanke Allahumma ya Ubangiji igfir lana ma qaddamna ka gafarta mana abin da muka gabatar na zunubai wa ma akharna da abin da muka jinkirta wa ma asrarna da abin da muka koye نعم wa ma a'lanna da abin da muka bayyana نعم wa ma anta a'lamu bihi da abin da kai ne mafi sani gare shi min fiye da mu نعم mu ba mu san ma laifi bane amma mun yi Allah kai ka sani ka yafe mana نعم rabbana ya ubangiji mu atina fi duniya hasanatan ka ba mu kyakkyawa a cikin nan duniya shine halal wasu malamai suka ce shine ilimi نعم malaman tafsir suna da sabani hasanan nan ta farko wasu suka ce arziki wasu suka ce halal wasu suka ce ilimi wa bil akhirati hasana a lahira ma ka ba mu kyakkyawa mai kyau a lahira kan guda ɗaya ne shine aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada wa qina azaban nar Allah ka tsere da mu azabar wuta wa tayamulun daga cikin mustahabbai ana son damaitawa bi taslimati tahlil da sallaman nan ta halattawa wannan ba a ce mata takaibatul ihram ba al ihramu ai daga haramci ne نعم kabbarar haramtawa yace daga ka ce Allahu akbar haramun ne ka yi zance haramun ne ka ci abinci haramun ne ka sha abin sha haramun ne ka yi wani aiki gaira jinsin sallah wanda ba aikin sallah ba amma da ka ce assalamu alaikum ita kuma ta halatta maka ci da sha da yin magana da yin tafiya da duk wani abu da abin da da halal ne kafin kabbara harama ta haramta maka shine ma'anar taharimi ko ihrami da kuma tahalili to sallama tahalili ita ce wacce sallama farko ba ta biyu ba ta uku ba ita ce take halatta maka ko ba ɗaya kai ai shikenan ta wadatar sauran duka ababu mustahabi ne ta biyu da ta uku to ta farkon na ita ce ta tahalili to an so ka dame da kanka assalamu alaikum ka dame ta kai wa suturatun da sanya sutura li imamin galiman wa fazzin da makaɗaici wanda yake sallah shi kaɗai banda mamu shi mamu suturar limaminsa ta ɗauke masa haƙƙin sutura wa- wa fazzin ko li imamin wa fazzin kashiya da su su biyun suka ji tsoron mururan wucewa ta gabansu bi mahallin sujudi ma a mahallin sujjadarsu amma idan anan kake ɗaya nan garu ne ba ka tunanin wani zai zo ya wuce tsakaninka da garu ba ka da bukatar babu sunan satira a kanka amma guri da ana zurga-zurga ba ka da garanti in ka tsaya sallan nan wani ba zai zo wucewa ba to an sunanta maka sanya satira kai liman ko kai mai sallah shi kadai ka shiya mururan bi mahalli sujudi ma da suka ji tsoron wucewa a mahallin sujjadar yawa kai magana yawanci suna daukan wucewa gaban mai sallah ko min nisa yayi laifi ba haka bane mutumin da zai keta tsakanin inda kake sa goshi da inda kake tsaye ya zo ya wuce shine yayi laifi amma wanda ya wuce ta kan bai taka inda kake sa goshi ba bai keta tsakanin inda kake sa goshi da inda kake tsaye ba wannan bai da alaka da wucewa ta gaban ka shi yasa ake sa tattara din ka nuna alama in ka zo kai ne wucewa ka bi ta bayan ta karka keta tsakaninta da mai yin sallah shine ma na wannan karatu eh to shine wannan aka haramta amma dan da faɗi ba za ka taka inda yake sa goshi ba ba za ka keta tsakaninsa da inda yake ajiye goshi ba wannan baka keta gaban mai sallah ka gane ya shi yasa ce maka bi mahalli sujudihi ma kashi ya mururan bi mahalli sujudihi ma da suka ji tsoron wucewar wani a mahallin sujjadarsu to suturatun din nan ana yin sa bi ɗahirin da abu mai tsarki ba a yi da ita da itan shadda sabiti kuma matabbaci banda wanda iska za ta ɗauka abin da bayi da nauyi iska za ta iya ɗaukewa ko kuma dabba ce za ta iya tashi ka yi tafiya ta ita ba da san me kake yi ba ko yaro ƙarami da bayi da hankali ko mace an karanta yin sutura da mace ko matar ka ce saboda akwai mace sha'awa in takance in kuma wata ce kaga ajnabi ya dama ganin bare ko a wajen sallah haramu ko abin ya zama ɗahirin sabitin yawa gairi mushkilin banda mai shagaltarwa banda ko da sabiti ne ɗahiri to ya zama ba wani zane ko durwayin ko wani kwalliya da zai dinga ɗaukar hankalinka kaga mace ma ta shigo kenan ba za ka ajiye matarka ta taba a zo ka ce ke a nan zan yi satira ko zauna mun zan yi satira ba domin za ta shagal da shi gilabi ruhin kuma ya zama wannan suturan ya kai kaurin gorar mashi wa ɗuli zira'i da kuma tsawon zira'i ɗaya wa asima marun marun mai wucewa gaban mai sallah asima ya yi zunubi domin maza Allah ya ce lau ya alamul maru bai mai dai lubutanni ma za a laihi min al'ismi la wa kafa arba'in da wanda yake keta gaban mai sallah ya wuce da ya sai irin zurubin da yake kansa da ya tsaya tsawon arba'in sahabin da ya rauci hadisi ya ce la adri ni ban sani ba arba'ina yawman aw arba'ina shahran aw arba'ina sanatan arba'in din nan kwana arba'in yake nini ko wata arba'in ko shekara arba'in ni ban san wanne daga ciki ya faɗa shi da ya shayi arba'i to ko arba'i na sa'atan ne awa arba'in ko to inda ba kaka arba'in ba ai galik ka tsaya da ka san zunubin da yake kanka to saboda haka ya zama duk wanda ya keta gaban mai sallah tsakanin inda yake ajiye satira ya wuce a sima ya yi zunubi yake gairu ɗa'ifin amma banda gefe shi ne ɗa'if banda ta gefe ka wuce maganar da muke ɗazu ba ta gabansa ba wannan babu ne wa musallin lahu duha ko banda kuma mai sallah lahu duha da yake da makauta ka zagaye ka kauce baka ke ka gabansa ba wa musallin da mai sallah ta'arraba da ya gujiro kawai kuna zaune ba shiri kawai ya tashi ya kama sallah kai kuma bayan da za ka yi dole sai ka wuce ta gabansa to wannan dan ka ce ta gabansa ka wuce babu laifi dan shi ya tsaya a cikin ku ya kama yin sallah kamar a zaman nan namu kawai mutum ya tashi ya kama sallah kuma ba wata hanya da za ka zagaye sai ta gabansa to wannan dan ka ce ta babu laifi alhamdulillah sai ne to ka komai zai iya faru sai ne sai na hau daga inda na Dari da arba'in da shida mara to wannan dari da dari da arba'in da shida da muridin da shida lahul wadi dari da arba'in da shida tamri ne na uku ij'al kullu ismin min al-asma'il atiya ka sanya kowane suna ɗaya daga cikin sunaye masu zuwa mubtada ya zama mubtada wa khabar da labari eh wa akbir anhu kenan fi'li amri ne wannan ij'al kull ismin min al-asma' al-atiyati mubtada'an ij'al mubtada'an ka sanya mubtada na kull ismin kowane suna min al-asma' al-atiya daga sunaye masu zuwa wa akbir anhu kuma ka sanya masa labari bi khabarin da labari munasibin mai dacewa ga sunayen da kowanne za ka ɗauko kame da shi mubtada sannan kai za ka ƙirƙiro labarin da ya dace da shi ka sanya masa eh na farko ya ce ne annamiru damusa namiji kenan macanta annamiratu akwai masjidun namira a filin arfa ko yawwa to masallacin macanta musa kenan in ciyar ba watakila da akan same su a wurin su annamiru da musa ya zama mubtada a jinin jumlarka sannan sai ka samu masa labari ka ce masa wato annamiru da musa shadidun mai ƙarfi ne ko ƙawiyun mai ƙarfi ne kaga wannan ya zama muta da labari sai ne an nakalatu nahala ne an nahalatu ƙudan zuma ka gane ai an nahalatu ƙudan zuma zahibatun ta tafi ko kuma raji'atun mai komowa ce daga inda ta tafi kenan zai iya zama mata labari alhujuratu ɗaki mufradin alhujurat innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati akwai suratul hujurati ba to alhujuratu mufradin hujurati ne alhujuratu wannan ɗaki kasirun gajere ne idan bayi da tsawo almanzilu wannan gida wasi'un mayalwaci na'am
almu'allimatu malama mace ma- malama na'am
eh, ta anisi nan na almu'allim na'am almu'allima na'am malama mace eh za ka yi mata zakiya mai zalun irin wancan jumla ta sama da muka yi jiya mai kaifin basira alhamamatu eh, kurciya ko tattabara duk suna gaya mata suna gaya wa kurciya wala kurciya wala ko kurciyar gamji suke so a nan gashuwa Eh, hasbiya ko ita ita ita ma daban Eh? Eh, eh eh, yawa has- hasbiya ce yamama amma hamama suna gaya wa kurciya suna gaya wa tattabara eh zannul gamama wa zan- zan- zannul hamama wa zannul ankabuta ala karibar lam tanfud wa lam kai tahuni ko kaga alhamam a can ai alifu ai kulciya ne ko zannul hamama yanzu ne imamu imamu busiri ya ya kawo hamama amma ba ta tabara yake nufi amma kuma a maka sai a ce- sai a ce maka hamamatul harami tattabarar harami to suna ɗaya ne ana gaya wa tattabara ana gaya wa kulciya amma su mawaƙan larabawa na adabul arabi in suka taimaka hamamatul kulciya suke ne su ana ka tattabara yawanci a waƙoƙinsu amma mutu dawul wai malaki malaki yanzu mai diwani shi ma kaga da kurciya yake to alhama mutu ala ayyi hali in kaga lama ka sai tabibu tana yin kwai kaga nan tabibu ai fili ne mudari ba lalle sai suna ba fili mudari yana iya zuwa- yana iya zama khabarul mubtada kamar yadda mai azumiya ya kawo maka nau'o'in da suke zama khabarul mubtada kai yace mubtada da labarin ka ba yana iya zama kamarul mubtad are ka yace zaidun jariyatuhu zahibatu zaidun kaga mu- mubtada ne to jariyatuhu shi ma sabon mubtada ne zahibatu shi ne kamarul mubtada mubtada da labari na jariyatuhu zahibatu mubtada ne da labari kuma su ne kamarul mubtada awwal zaidun jariyatuhu zahibatu zaidu bai wasa ta tafi to bai wasa din nan mubtada ne zahibatu labarin mubtada ne kuma dukkan su sune labarin mubtada awwal albustanu gona jamilatu dama da shi fara littafin ma albustanu jamilun ba albustanu jamilun alme الزرافة راقم دواء طويل الأنوك da dogon wuya ne in ka bada haka ma yayi a matsayin ka ga nan mudafun wa mudafun ilayhi tawilu mudafun al-unuki mudafun ilay amma shine kabarul mubtada al-qalamu al-qalami sai ka ce munkasirun kallaye ne idan ya kare al-madinatu ko birni idan ana nufin mutlaƙin suna in kuma an yi takasisin da ana nufin madinatu rasul sallallahu alaihi wasallam idan madinan manzon Allah ne sai ka ce almadinatu galin madina mubarakatu mai albarka ce. Mene? za ka je gida ka yi fitsari sai ka je ku in ka je har kai alwala ma maza sai mene ne to alhamdulillah kaji na nawa tisa'in da bakwai to ina za mu tashi alimai ƙa'ida ta nawa Ƙa'ida ta sittin da nawa. To ina ne? آه، تكذيب آه، تكفف إن وأن الله سوق ده إن ده أن وكأن ده كأن ولكن ده لكن أما إن أما إذا إن فيجوز yana halatta inda takajiki wajen sauƙaƙawa imaluha a yi aiki da ita ta kawo fata'ar sunan da ya biyo bayanta inna in kace in sai ka ce in amalaka kamar da ya kawo in ka ga dama ka ce in amaluka imaluha wa imaluha da salayar da ita duka ya halatta wa za umilat idan aka salayar da ita ya zama ba ta aiki da kalatu lamu ibtada lamu ibtada din nan za ta shiga alal khabar ga labarin in ga labarin in din idan ka ce in amaluka to labarin da zai zo sai ka sa masa lamu tsinci da ba lamu ka sani in kuma inda ta yi aiki zai ka ce a malaka sai ka cire wancan lamu din shi wannan lamu khabar fariqatun bainal isbat wal nafi tana rarrabewa tsakanin tabbatarwa da korewa wa amma anna wa ka anna amma ita anna da ka anna fala tuhuma la ni ba a salayar da su gaira Allah izin mafiya sai dai suna fi ma a cikin su يكون هنا كذا دمير الشعري دمير هنا لمري محذوفة أبن شاتوة وأما لكن فتهمل أنا سليد عيك توجوبا إن دي أكا خففاتا أكا سي لكن تو بذات عيك با ذات أسليد ده كنت توجوبا كواجبتي الحمد لله لك تنصلى الفاتحة على صلاة الفاتحة Allah ya mana dukkan bukatu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم ألقنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمؤافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح. الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيك الحمد لله السلام عليكم دكتور يا عنا الحمد لله الحمد لله السلام عليكم عليك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم راجع الحمد لله